أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 24 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alif da dari hudu da arba'in da biyar uku ga watan hudu miladiyan annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka alhamdulillah mun karanta suratu suratul ma'ida har zuwa ƙarshe mun karanta suran gwargwadon abin da Allah ubangiji ya ba mu iko mun fassara gwargwadon abin da Allah ubangiji ya ba mu iko muna fatan Allah ubangiji ya karba abin da muka yi daidai abinda muka yi na kuskure Allah Ubangiji ya yafe mana Allah ya ƙara azurta mu da fahimtar alkur'ani da karatun alkur'ani da tafakkuri cikin alkur'ani a yau za mu tashi a sabuwar sura suratul an'am Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام مكية وهي مئة وسبع وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون آه wannan sura na suratul an'am sura ce wanda aka saukar da ita a garin makka sai wasu ayoyi guda shida ko ko ayoyi guda goma sha biyar da aka yi sabani kan cewa waɗannan ayoyin a madina aka saukar da su suratul an'am tana da aya ɗari da sittin da biyar a kira'an warshu ko a kira'an hafs a kira'an warsh tana ɗauke da ayoyi ɗari da sittin da bakwai an saukar da ita a garin makka kamar yadda الإمام القرطبي يقاوم تكن الجامع لأحكام القرآن يشي ابن عباس دا قتادة قبات أيام سنت في أكم واتو سورة أن سوكر دا إتني أمكة سي آيوي قدابيو وأن أكا سوكر دا سوء مدينة سوني فضل الله تعالى وما قدر الله حق قدره كوكو واتو وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات aka ce an saukar da waɗannan ayoyi guda biyu ne a garin madina da aka ce ita wa ma qadarullahu haqqa qadrihi al-imam al-qurtubi yace nazalat fi malik ibn as-sayf wa ka'ab ibn al-ashraf al-yahudiyyin al-yahudiyyin sun sauka ne akan malik ibn sayf da Ka'ab ibn al-Ashraf wanda muka karanta wasu ayoyi a baya ma wanda suka sauka a kansa kuma kamar yadda muka faɗa adadin ayoyinta 165 adadin kalmomin da suke cikinta 355 adadin harufan da suke cikinta 122 dubu ɗari da ashirin da hudu da goma sha takwas kuma kamar yadda muka faɗa ta sauka a makka ayoyi shida ko ayoyi biyu sun sauka a madina kamar yadda abdullahi ibn abbas da katada suka faɗa sun ce ayoyi guda biyu ne da ayin ma kadarullah ma haka kadrihi wanda ta sauka akan Malik ibn Sa'id da Ka'ab ibn al-Ashraf da kuma ayar huwa alladhi insha'a jannatin ma'rushat wanda ta sauka akan Sabit ibn Qais bin Shammas al-Ansari a koko ibn Jurayj yace ta sauka akan Mu'adh ibn Jabal kamar yadda haka al-Mawardi ya faɗi as-Sa'alabi kuma ya ce suratul an'am sura ce da aka saukar da ita a Makka sai ayoyi guda shida su ne aka saukar da su a madina wannan ayoyin na farko wa makalar Allah haka kaddihi zuwa ayoyi uku a gabansa da kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum da ayoyi uku a gabansa kuma gaba ɗaya ayoyi cikin ta muhkamai ne muhkamai ma'ana su ne hukuncin su a bayyane ibnul arabi ya faɗi akwai bambanci tsakanin ibn al-arabi da ibn arabi ibn al-arabi ɗaya ne daga cikin ayan na mazhaban imam malik ibn arabi shi kuma al-hatimi shine ɗaya daga cikin ayan na sufaye wanda yake da littafin al-futuhat al-makkiyya to shi ibn arabi ya faɗi cewa fadin Allah ta'ala qul la ajidu ta sauƙani a makka ranar arafa kuma duk bayani akan wannan za su zo insha Allah a nan gaba a wasu kaunin kuma an ce suratul an'am ta sauka ne jumlatan wahida a dunkule gaba daya sai dai ayoyi guda shida su ne ba su sauko a dunkule ba amma suran gaba ta ma'ana aya ɗari da sittin da biyar ko ko ɗari da hamsin da tara sun sauka ne a dunkule ayoyi guda shida ne su sauka a dunkule ba wato sai daga baya aka saukar da su a madina kuma ya tabbata cikin hadisi mala'iku dubu saba'in su ne suka rako wato aya ɗaya daga cikin suran nan wato akwai aya guda ɗaya a cikin wannan suran da mala'iku dubu saba'in suka yi rakiya wajen saukan wannan aya shine wa inda kuma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ta sauka dare ɗaya wanda mala'iku suka sauko da tasbihi suna da jiji wato suna tasbihi ma Allah suna tahmidi ma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai rubutu ya zo sai aka rubuta wannan aya cikin daren kamar yadda an dangana ma Abu Ja'far an-Nahas ya ce haddathana Muhammad ibn Yahya حدثنا أبو حاتم روح بن الفرج مولاه الحضارمة حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العمري حدثنا ابن أبي فديك حدثني عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص هما دقناتئ بابا صهد دق مالك دق أنس بن مالك ياتي فزام الله صلى الله عليه وسلم ياتي نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة صد ما بين الخافقين لهم ظهل بالتسبيح ولهم ظهر بالتسبيح wannan hadisi da muka karanta wanda daga Anas ibn Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul an'am ta sako tare da dandazan rakiyan mala'iku wanda suka toshe mafitar rana da mafaɗar rana gaba ɗaya mala'iku suna cike kawai sun yi sun rufe duniya da baki ɗaya lokacin da aka saukar da wannan sura wal ardu lahum tartaju kasa tana wato ruri kasa tana girgiza saboda yawan mala'iku wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki sarki ya tabbata annabi ya fara sau uku shi kuma addarimi abu muhammad ya faɗi cikin musnad nasa daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu قال يجي الأنعام من نجائب القرآن سورة الأنعام yana daga cikin wato zababbu yana daga cikin wato angwaye ko zababbu cikin alkur'ani yana daga cikin surori wato masu daraja a cikin alkur'ani akwai kuma daga ka'ab shi kuma ka'ab ya ce abinda aka bude suran wato abinda aka bude a taura da shi an bude ne da farkon suratul an'am abinda aka rufe a taura da shi an rufe ne da ƙarshen suratul hud shine wahabu ibn munabba shi ma ya faɗi wato irin wannan maganan daga al-maktawi yace malaman tafsiri sun ce inna taurata افتتحت بقوله تعالى التوراة أم بودي تدفق الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فرقا سورة سورة العنعام كده وختمت بقوله تعالى أن رفع التوراة كالشم التوراة أن تكاشي لفضل الله سبحانه وتعالى آه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا sannan ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda sa'alabi ya ambaci wannan hadisin daga jabir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wanda ya karanta ayoyi guda uku na farkon suratul an'am zuwa wa ya'lamu ma taksibun to Allah ubangiji zai wakilta mala'iku dubu arba'in domin su rubuta masa ibada da lada na ibada har zuwa tsayuwan alkiyama an gani wanda ya karanta farkon suratul an'am karanta mana ayoyin guda uku mu ji الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأن الآية قد أكفوا سنة منظر الله صلى الله عليه وسلم يفدي سكين حديث جابر yace Allah Ubangiji ya wato duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi na farkon suratul an'am guda uku to Allah Ubangiji zai wakilta mala'iku dubu saba'in ko mala'iku dubu arba'in suna rubuta masa ladan ibada har zuwa an kiyama ya tsaya kuma wato mala'ika wani mala'ika zai sauko daga sama ta bakwai a hannunsa da akwai marzubatun min hadidi akwai guduma na karfe fa idza arada shaytanu an yuwaswisa lahu aw yuhi fi qalbihi shay'a idan shaytan yana neman ya sa masa waswasi ko ya jefa masa wani abu a cikin zuciyarsa na damuwa darabahu darabatan فيكون بينه وبينه سبعون ذراعا sai mala'ikan ya bigi wannan shaidan din da guduma wanda tsakanin su sai an samu zira'i dubu saba'in wato na gab da yake tsakanin wato shaidan da wannan wanda ya karanta waɗannan ayoyi fa idza arada shaytan soko na'am fa idza kana yawmul qiyamah idan ranar alqiyama ya zo qala Allah ta'ala Allah ta'ala zai ce masa imshi fi zilli yawma la zilla illa zilli kai tafiya cikin inuwa na ranar da babu wani inuwa sai dai inuwa na wa kul min simar jannati ka ci daga ka ci daga ƴaƴan itacen aljanna na wa sharab min ma'il kawsar ka sha daga ruwan alkausara wa btasim min ma'il salsabil ka yi wanka daga ruwan salsabil fa anta abdi wa ana rabbuk kai bawa na ne ni ubangijin kai wannan ruwayan jabir ibn abdullahi al-ansari kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo kuma cikin bukhari daga hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu bukhari ya rawaita yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sarraka an ta'lama jahl al-arab ko ko mawqufi ne akan abdullahi ibn abbas yake cewa idza sarraka an ta'lama jahl al-arab idan kana son ka san jahilcin larabawa فقرأ ما بين الثلاثين ومئة من سورة الأنعام فكرن تتكان واتو آية ما بين الثلاثين ومئة فكان آية ثلاثين زوا نقري لقد سورة الأنعام هو قد سكر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم daga kad safara alladhina kad safara alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin zuwa farin Allah ta'ala wa ma kanu muhtadin inji Abdullah ibn Abbas yace anan zaka san nau'in jahilcin Larabawa to akwai tambihi da shi al-Imam al-Qurtubi yayi a cikin al-Jami dangane da wannan sura yace tambihu qala al-ulama hadhihi as-sura أصل في مهجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي انزالها جملة واحدة لأنها في معنى في معنى واحد من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون الصورة التي تذكر والمذكورات وسنزيد ذلك بيانا ان شاء الله بقول الله وعونه wannan tambayi ne al-imam al-qurtubi yayi dangane da wannan sura yake cewa malamai sun ce wannan sura na suratul an'am akali ne akali ne cikin wato mahajjatul mushrikin jayayya da kawo hujjoji wa mushrikai wa ghairihim da wasu min al-mubtadi'in daga masu kirkiran bid'a wa man kazzaba al-ba'sa da wanda ya karyata al-ba'sa tashin al-qiyama wal nushur da tashin mutane daga cikin kaburburan su wannan yana nuna wannan sura ta sauka mai jumlatan wahida lokaci guda li'annaha fi ma'anan wahidin min al-hujja sabila da tana kan ma'ana kwaya ɗaya ne na hujjojin da ta bayar ma'ana tasirin guda ɗaya ne وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة كودا أشياء هكا يازو يا جدو يا لتسكوكي دبان دبان وعليها ظن المتكلمون أصول الدين أكان ونني المتكلمون معلمان توحيدي واتو معلمان واتو معلمان المتكلمون معلمان لسكي أيكي وجن واتو كيا يا أكيد المسلمين أكان تنين سكي جنا wato usuluddin sabila da cikinta da akwai ayoyi bayyanannu wanda suke raddi wa kadariya ba ma a biya wannan sura ba wanda yace za mu ƙara wani bayani insha Allah bi haulillahi wa aunihi da ƙarfin Allah ubangiji subhanahu wata'ala da kuma taimakonsa na'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون wannan aya ta fara da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala ta fiskan wato yaba ma Allah domin mun yi bayani a wasu karatuttukanmu na baya da akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkur idan an ce alhamdu shine godiya ma Allah da yi masa yabo saboda ya cancanta a gode masa sabila da shi ahalan ne li jami'i sana'i wal maqami wato shi ya cancanci kowane irin godiya dan haka alhamdu godiya ne ma Allah da sifan da ya game komai da komai shi kuma ashkuru godiya ne ma Allah akan wata ni'iman da Allah ya kare ka da shi akan wani ni'iman da Allah ubangiji ya baka a zahiri wanda Allah ubangiji yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ya tabbata ma Allah wasu sai suka ce Allah yana nufin ku gode ma Allah ihmadullah ku gode ma Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wanda shi ya halicci sammai kuma ya halicci kasa wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kuma Allah ubangiji ya saka az-zulumat duhu dangogin duhu daban-daban والنور ده كما حسكي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sai kuma gashi kafirai suna haɗa ubangiji mahalicinsu da koma bayansa suna yi masa shirka a nan allah ubangiji yana tabbatar da godiya ma kansa saboda allah ubangiji da kansa ya gode ma kansa a cikin muhkamul ayat ya yi tasbihi ma kansa a cikin ayoyi wato muhkamai wanda yake bayyana girman Allah ubangiji wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi qad ko fatir samawati duka suna nan ayoyin da Allah ubangiji yake yaba kanka kuma yana kiran halittu zuwa ba su dawo zuwa kai saboda haka gaba ɗaya ibada an dunkula shi ne cikin yabon Allah da kuma girmama Allah da kuma yin sana'i na Allah saboda haka shi wannan godiyan Allah shine farko kuma shine ƙarshe sabila da duk wanda ya tashi a farkon rawu to idan ya gama zagawa zai dawo gurin da ya tashi idan mutum ya yi baƙa'i ko mutum ya yi fana'i ƙarshe zai dawo farko ne menene al-nihayatu hiya rujuu ila al-bidaya karshe shine mutum ya sake dawowa to ita alhamdu ita ce farkon tafiya sannan kuma alhamdu ita ce karshen da ake dawowa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walhamdulillahi tamla'ul mizan fadan alhamdulillahi kadai yakan cika mizanin mutum a wani hadisin manzon Allah yake kalimatani katifatani ala lisani sakilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi to wannan godiyar Allah shine iya shine komai abinda Allah yake so shine ka gode masa a kowane hali da kasance kanka a ciki ka gode masa sabila da hidimomin da ya maka zahiratan wa batin wanda kana ganin wasu wasu kuma baka gani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wanda kake ganin su da ido ba su kai ɗaya cikin kashin dubu abin da Allah Ubangiji ya ɓoye wanda yake karanta da shi na nimomi ba saboda haka wannan sura ta buɗu da da gode ma Allah subhanahu wataala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda godiya ya tabbata ga Allah shine wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa da kasai gabaki ɗayan su waja'ala zulmati Allah ya saka haske wan nur ya saka shari'a kwanan malamai suka ce me yasa Allah Ubangiji idan zai yi magana akan haske sai ya kawo shi da sigan mufradi amma in zai yi magana akan duhu sai ya kawo duhu da sigan jam'i zulumat jam'i ne na az-zulm duhu duhu kwaya daya jam'i sa shine zulumat al-anwar shine jam'i na nur amma Allah Ubangiji sai ya ce wa ja'ala zulumati wan nur bai ce wa ja'ala zulumati wal anwar malamai sai suka ce sabila da ita abdulmat ba ta wato ta'ajiya amma shi annur yana yin ta'ajiya yana fita idan muka lura hasken da muke hangowa a can wajen daga nan wajen muna ganin sa amma duhu kuma baya in aka kunna haske a nan sai ka ga har baranda ya haskaka amma duhu in yaje yana da duhu baya fita ma'ana wasu sai suka ce duhu din ne Allah Ubangiji ya saka shi wato hanyoyin bata ne su ne duhu din idan ka ji Allah Ubangiji ya ce maka duhu to yana nufin hanyoyin bata ne to hanyoyin bata suna da yawa wasu na bautan rana wasu na bautan wata wasu na bautan taurari wasu na bautan aljanu wasu na bautan mala'iku wasu na bautan shedanu wasu na bautan saniya to wannan dukan su gaba ɗaya zulumat ne sai Allah Ubangiji ya kawo su a jami'i wa ja'ala zulumati wan nur ya saka zuluma hanyoyin fata nur da kuma hanya na shirya hanyar shirya shi kwaya ɗaya ne shi yasa aka kawo shi a sigar mufradi wa ja'ala zulma wan nur sabila da gaba ɗaya shirya hanya ne kwaya ɗaya da ake dawowa a isa zuwa ga manufa guda ɗaya amma fata za ka iya ganin ta tayi rashi wancan tayi can hanya wancan tayi can hanya wancan tayi can hanya gaba ɗayan su kuma bata an gane ko shi yasa da ka ga a can suratul bakara Allah yake Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat kaga Allah sai ya bayyana Allah shine waliyul mu'minai majibancin mu'minai yukhrijuhum yana fitar da su min adh-dhulumat daga duhu duhun mene duhun bata da halaka ila an-nur zuwa haske hasken ne hasken shirya kaga anan ma duhu sai ya zo da sigan jami shi kuma haske na shirya sai ya zo da siga kwaya daya sabila da hasken shirya shi dai ne karwar kamar yadda manzon Allah ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيد عنها إلا هالك نابلكو أكم مهجة البيضاء hanya fara tas wanda babu wani duhu ko kura a cikin wannan hanya lailuha ka nahariha daranta kamar ranar ta ne wa naharuha ka lailiha haka rana ma kamar dare la yazibu anha illa hali babu wanda zai kauce ga barin wannan hanya da na barko a kai sai wanda ya halaka sai wanda ya tabi dan haka a duk lokacin da Allah zai yi magana akan fata sai kaga Allah ya saka shi yana da yawa wato hanyoyinsa suna da yawa amma in Allah zai yi magana akan shiriya sai kaga shiriya shi hanya ne samban kwaya daya duka annabawa akan shiriya ɗaya suke yin ta duka annabawa akan tafarki ɗaya suke kira kul hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin tafarkin kwaya ɗaya to alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumata ya saka wato duhu والنور يتكهف sai wasu malamai suka ce galibin malaman tafsir suka ce abdulmat wal nur ana nufin shiriya ne da bata wasu kuma suka ce abdulmat wal nur ana nufin dare da rana an gane ko kamar yadda za mu ji wato ayoyin da za mu karanta su a gaban insha Allah summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan sai da kafirai kuma suna hada Allah ubangiji da koma bayan suna yi ma Allah shirka ya'dilun shine daidaitawa suna daidaita Allah da wanda ba Allah kaga wanda ake kiran su kuma bayan Allah da ake daidaita su da Allah shine laifi mafi girma da Allah ubangiji ya turo annabawa domin su yaki wannan laifi shine ashirku billah al-ishraku billah yin shirka ma Allah hada Allah da wani cikin ibada hada Allah da wani cikin soyayya hada Allah da wani cikin da'a hada Allah da wani cikin duk wani abin da za ka yi shirka ma Allah a ciki shi yasa malamai suka ce dangogin shirka kashi uku ne in aka ɗauke shi da sifa mai fadi dangogin shirka kashi uku ne akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar in an ɗauke shi da sifan da wato malaman shari'a suke bayani amma idan an ɗauke shi da sifan da malaman tasawuf suke bayani akwai ashirkul jali akwai ashirkul khafi akwai ashirkul akbar الشرك الجلي شركة ما بيني شيني كهذا الله ده ولا بقى الله الشرك الخفي شيني كي إبادة كما كان نيمان إبادة كبرجة وندا ونين إبادة وندا بقى الله shi kuma a shirkul akfa shine a zuciyanka kana tuna wani wanda ba Allah ba shi ma shirka wannan shine shirka mafi wato koyayyen shirka wanda ibnu afadullahi sakandari yake cewa kamar yadda Allah ubangiji baya karban aikin da aka masa tarayya da wani to haka Allah ubangiji baya fuskantar zuciyar da take tarayya ma Allah da wani an gane ko yaya zuciya za ta yi tarayya ma wani da Allah ya zamanto a zuciyanka kana tunawa da Allah sannan kana tunowa da wani a zuciya misali kamar annabi yusuf alaihi salam a halin da yake cikin fursuna lokacin da ya fassara mafarki ga wasu samaruka guda biyu kuma fassara mafarkin ya tabbata yadda ya faɗa duk lokacin da za su fita sai yake faɗa ma wanda shi ba za a kashe shi ba ya fassara masa mafarki akan lallai kai din nan hukuncin ka ba kisa bane za ka koma ka ci gaba da aiki a gurin mai gidanka sai yake faɗa masa cewa idan ka je gurin mai gidanka ka ambace ni cewa ya tuna da ni a binciki abin da ya faru na ƙadiyan makircin matan misra a kan yuzausi wannan cewa da ya yi a tuna shi a gurin sarkin dalilin haka kuma sai allah ya mantar da wancan sai da ya shekara goma ya mance da wannan tajin da suka yi ya mance da wannan maganar suka yi gaba ɗaya sai da shekara goma sai daga baya Allah ya tunatar da shi kuma an ce ba dan annabi Yusuf ya ce a ambace shi a gurin sarki ba da ya hakura bai yi wannan maganan ba da Allah ubangiji ba zai bar shi ya shekara ɗaya a cikin wannan fursuna ba domin Allah ya masa limomi da yawa an hurga shi a cikin gaya ba shi jubbi Allah ubangiji ya tsamo shi Allah ya tsiratar da shi eh an an an an an an an sayar da shi a kasuwan bayi Allah Ubangiji ya kai shi gida na daraja da girma ya taso a gidan sarauta matar sarki ita ce ta raine shi sarki da kansa ya ce wannan a sa an yamfa a nan a wani tafi walad zai mana amfani ko mu rike shi ma ya zama mana ɗa to amma menene abin da muke so mu bayyana a nan shine tuna cewa da yayi a tuna da shi a gurin sarki haka shi ma annabin Allah Yaqub alaihi salam malamai suna faɗi sosai suna cewa ai duk wanda ya ta'allakantar da zuciyarsa da wani halitta to sai Allah ya jarrabe shi da wannan halitta domin har annabawa Allah ya jarrabe su da abin da suke so annabi nuhu da yake son ɗansa kan'ana sai Allah karara yana ce masa innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka domin nuhu ya kira ya kira dan nasa saboda soyayya wa nada nuhu ibnahu fa kana fil ma'zili ya bunayya yarkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju وكان من المغرقين وقيل يا أرجو ابلئي ماءك ويا سماء اقلئي الله ubangiji ya raba tsakanin su karshe ce innahu laysa min ahli annabi nuh annabi ibrahim yana son dansa annabi isma'il saboda bai aiki yayaye ba bai aiki yayaye ba to sai ya kwallafa isma'il a ransa sai Allah ubangiji ya turo masa jarrabawa akan isma'il yace ka yanka danka ya zo kuma ya faɗa mana zai ce gashi nayi mafarki Allah Ubangiji ya ce na yanka ka ya ce ya abaki fa anna tu'mar satajiduni insha Allah min sabirin ka aikata abin da aka maka umarni shi ma annabi Yusuf alaihi salam da zuciyan baban shi annabi Yaqub ya ta'allaka da shi sai Allah ya raba tsakanin Yusuf da Yaqub Yusuf ya tafi can wani waje ya bar Yaqub yana kuka yana cewa asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib kullum yana kuka yana ce kul inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu to anan ne zamu dauka ka cire kowa a ran ka bar zuciyarka babu kowa yau mahaifiyan annabi Musa da Allah yake ta jefa shi a cikin kogi ai jarrabawa Allah ya mata da ta sadaukar ta jefa ta bar zuciyarsa dan yana kunkona wa asbaha fuadu ummi Musa farigan in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha zuciyarta ya kai ya kawo amma Allah ubangiji yace ki jefa shi a cikin ruwa inna radduhu ilayki zamu mayar miki da shi kuma ta aminta da Allah ta jefa shi a cikin ruwa to duk abin da ka ajiye shi saboda Allah ka rabu da wannan abin saboda Allah ka haƙura da wannan abin ka wadata da Allah to Allah sai ya juyo da wannan abin shi kuma yana neman ka a maimakon kai kana bin abin kana neman sa ina fatan muna gane ma'ana idan ka haƙura ka bi Allah Allah sai ya ce to ni ma na bi ka idan ka haƙura ka ce Allah kai ne me yi Allah sai ya ce to kai ma din in kai zai an gane ko amma duk lokacin da ka bi halittu kana ganin dama yana gurin halittu da iko da da iyawa da sauransu sai Allah ya jarabe ka duk wanda ka kama shi sai ya zille duk wanda ka kama shi sai kaga babu dabara duk wanda ka kama shi sai kaga ba abun kamawa bane sai ka wahala ka wahala to idan Allah ya nufe ka da rabo daga karshe sai ka dawo ka yi bakai sai ka gana sai wannan halittun duk tarkace ne Allah zan kama kana kama Allah kuma Allah sai ya juyo da halittun su kama bin su kuma sai da zulaika son annabi yusuf da take yi so ne wanda a tarihi a tarihi wani abu ne wato juba wanda idan aka ce ba a taba jin irinsa ba ba abun mamaki bane alaki la sai dai a tarihi irin su majnunu laila soyayyen da take yi ma yusuf kamshin annabi yusuf idan ta ji daga nesa yana iskan da ya bi ta kan yusuf yana raya zuciyarsa har ko da ta neme shi ta yi ferin ba ta samu abin da take so ta zo ta ce a saka shi a fursuna aka saka shi a fursuna aka zo aka fito da shi daga fursuna ta zo aka tsayar da ita ta ce ita kafin ma ya shiga fursuna sai da ta jaddada ta ce lallai Yusuf ya ne na nemi Yusuf akan kansa kuma ya kame amma idan bai aikata wala in lam yaf'al ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قلت يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا الله لا تسنى زمان أفرسنا to annabi yusuf din ya shiga fursuna ya fito ta tsufa ta kwanjame ta rame ta makance duka akan son Yusuf aka ce ranar da wato ita Zulaika sai wani lokaci ana fadan sarki kawai sai Yusuf ya tuna da ita ce ina labarin ta aka ce ai kullum cikin neman ka take tana kuka ta tsufa ba ta gani rike ta ake yi da ɗan jagora sai ya tuna sai ce a kawo ta aka kawo ta ya kalle ta ce haka kika da lokacin shi ya zamanto ministan kasan Misra minista na abin da ya shafi harkar noma shine waziru waziru Misra a wannan lokacin ya ganta ya gam abin mamaki tausayi ya kama ya kama shi ya sunkuya sai kawai ga wahayi daga Allah Allah ya ce ka aure ta tsohuwar da ta haifi ka aure ta sai ya faɗa a kwanan sai Allah ya mun umarni ya ce na aure ta sai aka kama dariya ya za a yi ka aure wannan tsohuwa wanda ba za ta iya mutuwa ba sai dai ka kama hannunta take sai Allah ya miki wahayin cewa ya nuna aikin nan irin nan mu'jiza ya ciro mayafin sai shimfiɗa ya yi abdu'o'i shi kenan sai kawai ana yaya mayafin sai aka ga Zulaika ta dawo budurwa ɗin shekara goma sha takwas. Zulaika sai ta buɗe ido sai ta ganta ta ga ta dawo sabuwa ta ga suranta ya canja ta ce ni ne wannan aka kawo mata madubi ta kalla sai ta faɗi ta suma aka yayyafa mata ruwa ta farfado sai ya mata albishir ya ce ai Allah ya ce na aure shi kenan aka daura aure to wannan sujudan da ta yi da tunawa da Allah da ta yi kafin ta taso har ta mance da wani Yusuf a duniya da malam Allah ya rufe zuciya ta ce tana so ta kaɗe ta da ubangiji ta shiga ɗaki a lokacin tana ibada tana ibada Yusuf ya je ya dawo ya je ya dawo ta ce sai da ta kwana sama da arba'in ba ta gan shi ba sabila da ta yi istigraki cikin shahudin ubangiji to idan ka narke cikin Allah duk abin da ba Allah ba mancewa da shi ya kai shi yasa idan ka idan ka ga kana fuskantar kalubale cikin mu'amalanka da mutane to kila akwai abin da Allah ubangiji yake so ya maka ne na wani kyauta daga karshe saboda ka'ida ne kafin Allah ya maka kyauta sai ya nuna maka hakikanin mutane ka gane su domin kar bayan kyautan ya zo ya zama to ka sha wahala da mutane kana tunanin haka mutane suke a Allah sai ya nuna maka hakikanin mutane ka gane mutane inna ma ajral aza ala aidihim kai la taskuna ilayhi Allah ya kawo cututtuka da cuta a gurin mutane da kuma wahala da duk wanda ka aminta da shi da duk wanda ka gaskata shi ka ga abubuwa maras daɗi Allah ya yi haka ne domin ka gane mutane ba su bane abun dogara Allah shine abun dogara wa anna ila rabbikal muntaha shine abin da al-Imam Shafi'i yake cewa cikin wani maganar sa kullama ta'allaqta bi shakhsin ja'alaka Allah tatazawwaqu murra ta'alluq لتعلم أن الله يجار على قلب يتعلق بغيره فيردك إليه جاء الإمام الشافعي حكمة على قمة الروعة كلما تعلقت بشخص دلوك تندكر أكيد ولمتو جعلك الله تتذوق مر التعلق sai Allah ya barka ka yi ta jin ɗaci na alaƙa kana ganin wato wulaƙanci daga gun wanda karafe da shi Allah ya maka haka ne li ta'lama anna Allah ya garu ala qalbi ya ta'allaqu bi ghayri dan ka san Allah yana kishi ya ga zuciya ya race da wanda ba shi ba fa yaruddaka ilayhi daga karshe in ka gane hakikalin mutane ba abun dogara bane sai Allah ya dawo da kai zuwa gare shi saboda haka yardan Allah shine a gaba da komai da komai summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai kuma ga wanda suka kafirce da Allah suna hada Allah da wanda ba Allah ba suna yin shirka ma Allah na'am هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم كنتم تمترون هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tin shine ya halicce ku daga tabo akwai ayar da zamu ga Allah ya bambance mana mataki mataki tun daga min hamadin masnun zuwa min salsalin kal har zuwa lokacin da ansha'anahu khalqan akhar Allah ya kore matakan wanda mataki ne guda bakwai yanda Allah ubangiji ya halicci dan adam daga maniyi ya mai da dan adam ai yana da cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud ko eh yujma'u khalqu khalqu ibni adam ko fi batni ummihi أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفق فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وعجله وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة أزواج شوانا الحديث يندى أكي هذا حليفا لن هذا أشتم هاي هو الذي خلقكم من طين شيء أهل شيكو لقتبوه malamai da suka ce to min dinin a nan wasu daga cikin almufassirin suka ce an mayar da Allah yana nufin shi ya halicci Adamu da tabo amma mu kuma sai aka halicce mu daga maniyi an gane ko sabila da Adamu shine Amul Bashar shine uban mutane gabaki da dan haka an yi taksisin wato an yi wato an ambaci tin halittan tabo din Adam shine aka halice shi da tabodin sabila da shine asali mu kuma furo gaba ɗaya zamu koma zuwa ga asalin mu ma'ana annabi Adam tunda annabi Adam da tabo aka yi shi to dole zai zama mu ma daga abin da aka yi shi daga shi aka yi huwa allazi khalaqakum min tin shine ya halice ku daga mene tabo a wani ayin yace dinin lazib tabo wanda yake an kwaba shi mai ruwa ruwa mai ruwa ruwa na'am an ce Allah Ubangiji ya halicci annabi Adam da ƙasa mabambanta aka ɗibo wata ƙasa aka sake ɗibo wata aka sake ɗibo wata aka sake ɗibo wata sai aka haɗa da aka haɗa sai aka gina shi sai da ya zama to salsalin kalfakha sai da ya zama to kamar tukunya kasko wanda in ka buga shi zaka ji yana ƙara ya zauna tsawon shekaru a wannan surar al'ata alal insani shinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ya zauna tsawon lokaci shine wasu daga cikin malamai na tarihi kamar abin da ya shafi Isra'iliyat haka suka ce ai shedan da ya dawo ya zo yana ibadan Allah a duniya da ya tafi sama sai ya ga mutum mutumi na Adam dan sai da aka halicci mutum mutumin ya dade a ajiye shine wannan ilu min ad-dahab din lam yakun shay'an mazkura sai da ya dade a haka shedan da yazo ya ga surar sai yana tunanin me Allah yake nufi da wannan surar waye wannan kuma aka ce sai ya kula tsakiyar adam aka ce shine wannan alamar cibi din sai ya kula tsakiyar sai ya shiga sai ya yawo a dukkanin alamin da yake jikin mutum a kwakwalwansa da gaɓoɓinsa da sharayi ɗinsa hanyoyin jini da jijiya da barko ya shiga ko'ina ya leka asirin da yake jikin mutum aka ce sai aka mantar da shi bai shiga cikin zuciya ba an gane ko ya sa damu zai yi wani hadisi da nan Allah yana ce inna shaytana la yajri fi ibni adama majra dami shaytan yana gudu yana gudana a cikin dan adam gurin da jini yake gudana ma'ana yakan yi yawo a cikin dan adam amma zuciya ne bai leka ya ga abin da ke cikin zuciya ba shi yasa aka ce har gobe Allah ubangiji yake ce ya alamu kainat al-ayuni wa ma tukhfi sudur shi ya san abin da kuka boye shi ya san abin da kuka bayyana ma'ana abin da zuciya ya boye ko shedan bai san abin da zuciya ya boye ba sai dai ya zo ya sa wasu wasi ya sa kokonto ya sa shakka amma abin da hakikanin zuciya take dauke da shi shedan bai sani na'am to Allah ubangiji ya halicci annabi Adamu da tabo sai gaba ɗaya ‘ya'yan annabi Adam suka zamanto sun bi asalinsu, huwa allazi khalaqakum min tinin summa qada ajala sai ya hukunta lokacin mutuwa tun ran da aka halicce ka aka rubuta ran da zaka mutu aka rubuta abin da zaka samu shine wancan fa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajali a rubuta arzikinsa da ajalinsa wa shaqiyyin am sa'idin dan aljanna ne ko dan wuta ne to tun a ranar da Allah ubangiji ya ya saka mutum to Allah ubangiji ya rubuta ranar da zai mutu shine summa qada ajal wa ajalun musamman sannan kuma Allah ya sake ajiye wani lokaci wanda aka ambata shi shine ranar alkiyama ranar da za a koma zuwa ga Allah ثم أنتم تمترون أما غاشكو كما كنا كنتو أكن القيامة كنا في أئذا متنا وكنا ترابا وإذاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين أو أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ce yanzu idan muka mutu muka zaman tore diddigaggun kashi muka bi kasa yanzu za a zo a tashi yanzu har iyayenmu na farko duka da a tashi su Allah ce kul innal awwalina wal akhirin la majmu'un wallahi mutanen farko da na karshe duka za a tada su wanda ya halice ka bayan baka nan shi ya fi iko ya samar da kai lokacin da lokacin da ya ga lokacin da ka mutu shi yake da iko tunda mani abu ne wanda bai da rai bai da rai يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مني با ابو ne mai rai ba amma da mani Allah ubangiji ya halicci mutum na'am koyi yana motsi ne koyi baya motsi da koyi Allah ya fitar da kaza a cikin a cikin koyi kaza take fitowa wanda yanzu idan da za a aje koyi shi kadansa yanzu ma an samu yanda ake tsere a yi koyi bayan an yi koyin kuma a fafa koyin kawai a kirkiri koyin ba wai kaza bane sai koyin a kirkiri koyin kuma a a fafa koyin kaga kowa ya san koyi mai musulmitaccen abu ya kurijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy yana fitar da rayayye daga macece yana fitar da macece daga rayayye kamar yadda Allah yake fitar da kaza daga koyi kuma yake fitar da koyi daga kaza amma ga shi kuma mutane suna yin kokon wallazi khalaqakum min tin summa qad ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun Allah shi ya halicce ku daga tabo sannan ya hukunta lokaci ya ya hukunta ajali na mutuwa da kuma lokaci na alkiyama wanda ya ambaci wannan sunan ya san wannan lokacin a gurinsa amma sai ga shi ko kuma kuna yin wato kokonto dangane da ayoyin Allah za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya kuma mun yi bako aka ce ko daga Abuja wa sunan shi Malam Mubarak Haruna bako daga Abuja Malam Mubarak Haruna ya zo musamman domin mu yi karatu da shi Allah ubangiji ya masa albarka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara ilimi mai albarka Allah ya saka da alkhairi eh
ko ba ka mun ya aure in Allah ya yi masa wato sai ya yi tsakanin mutum da sunan wato dan imam to Allah ubangiji ya bashi mai albarka Allah ya bashi mai albarka Allah ya bashi mai albarka Allah ya rufa asiri Allah ya saka da alkhairi barakallahu fikum wa fataha Allah lakum futuhal arifin raya kasuwanci ne ba take Allah ya saka da alkhairi insha Allah a karanta tambaya na'am
tambaya na farko ya ce assalamu alaikum Wa alaikum.
malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah ce tambaya ta shine ni ne na shuka amfanin gona Eh.
sai dabbobi suka shiga suka min barna Eh.
na kai kara wajen mai anguwa amma ba ɗauki kowane mataki ba sai raina ya ɓaci na ɗauki abokaina muka bi wannan dabbobin muka kama guda biyu a ciki muka yanka muka ci sai daga baya kuma nadama ya zo mun shine nake tambayar malam yaya kan yaya zan yi gashi kuma ban san masu wannan dabbobin ba
da farko an maka barna kai ma kayi barna to ina marabanka da dabbobin kenan dabba ya maka barna kuma kai ma ka miki barna ko kamar kai ne kare ya cije ka kai ma ka kama karen ka cije shi da kai ne kiwaye kare ke saboda haka kaga wannan babban laifi ne. ba a ɗaukan doka ko hukunci a hannu ɗaukan doka da hukunci a hannu shi yake kawo fauda shi yake kawo lalacewan al'amari akwai shugabanni shi mai anguwan da ka kai karinsa shi ma akwai na gaba da shi akwai hakimi shi ma hakimi akwai na gaba da shi sai ka yi kokarin bin halinka amma Allah bai yarda ka ɗauki doka a hannu kuma kai yanzu abin da aka ci maka na gonan ya kai kuɗin shanu biyu ko shanu nawa ya yanka sai dabba ya bai faɗi shi Dabba ya yanka.
dabba ne kawai sai guda kaga wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane muna kira zuwa ga yan uwa su kula dangane da abin da ya shafi haƙƙi na mutane da kuma haƙƙi na zamantakewa idan an cuce ka ma in ka yi haƙuri ma akan wani cutan sai ya zama maka dalilin nan wai kun taɓa ganin mutumin da ya tsiyace sabila da yawan cutarsa da ake yi ba a tsiyacewa sabila cuta duk wanda ya cuce ka kansa ya cuta saboda haka wannan abu ne da kai barna ne na farko na biyu kuma tun da ka ce ka yi nadama ma'ana tun kafin a faɗa maka barna ne ka gane barna ne to wannan ma babban alkhairi ne tun da ka yi nadama na uku kuma ka yi ƙoƙari ka yi cikiya wanda suke da wannan haƙƙin ka isar musu da cewa kana neman afuwansu a kai an gane ko tunda in kuma ka ce baka san da suwaye bane ai lokacin da aka maka barnan ka fadawa mai anguwa ko to ka samu mai anguwa ka sake fada masa ga abin da kai na kaza kaza kaza kaza kaza ka nemi afuwan Allah da yafiyan Allah da kuma yafiyan mazuwa wannan abin Allah ubangiji mai yafewa ne Allah ya yafe mana gaba ki mu na'am wannan kuma yana tambayar haramci ko halaccin sana'ar turafin da waka
sana'an turafin da waka to aslan ai wannan ba ma sana'a bane ba sana'a bane da sana'an tura fim da waka wannan ba sana'a bane kai dai kawai wani abu ne mutum yake yin sa na kun san me ake nufi da sana'a sana'a shine kaman ka sassaka allo ko kuma ka kawo ta ko ka hada cikunya ko kuma ka gina gida wannan duka sana'a ne shine wani abin da zaka sana'anta shi shi kuma kasuwanci shine saye da sayarwa kasuwanci ke amma shi wannan ai ba sana'a ba ne sai dai kuma darura na rayuwa da yake mayar da mutane zuwa ga wato biya wa mutane bukatun abubuwansu na yau da gobe shi ma wani bangare ne da mutum zai dogara da shi to sai mutum ya duba ya tantance mai kyau daga mummuna an gane ko ya tantance mai kyau daga mummuna duk dai abinda mutum yayi za a tambaye shi kowane iri saboda haka duk abinda ka san da ka yi to ka zauna da shiri da ka kwana da sanin cewa za a miko maka ranar kiyama ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da ce ga littafin ka karanta saboda haka in abin da ka tura mai kyau ne za a tambaye ka kaya da alkhairi in abin da ka tura mummuna ne sharri za a tambaye ka kaya da sharri saboda haka wannan hisabi yana tsakanin kanka da kanka wallahu ta'ala a'lam kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya wa alaikum assalam yace mutum ne yana sana'ar POS sai aka bashi ajiyan kuɗi sai ya sa a cikin harkar nasa na POS ba tare da ya gaya wa mai kuɗin ba yana jiyawa shi hakan ya halatta to ai shi kansa sana'ar POS din ma an yi magana a kai ba ma tuɗanya wani kuɗi a ciki ba duka dai maganganun da aka yi akai magana ne da bai iya kawai abdarura su tubi kun mahzurat ba shine abu ne na laluran yau da gobe wanda kawai ya zama to lalura ne ne ta shiga ciki kamar yin ɗurra bai rabajin mala'arin fala ismailai shi kuma ɗaukan kuɗin wani ka dilmiya cikin kasuwanka yana buƙatuwa ga sai ka yi ne bi izininsa saboda idan ka dilmiya kuɗin ya lalace ka eh sai ka nemi izininsa shi ne abin da zai fi albarka shi ne abin da zai fi kiyaye fitina shi ne abin da Allah Ubangiji yake kiran wala talbisul haqqa bil batil ko kuma wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون saboda haka idan ka cuɗanya kuɗinka da kuɗinka bai maka izini ba in ka ci riba naka ne kai dai kenan ko naka ne kai da shi saboda haka idan da ka cuɗanya kuɗin wani da kuɗinka ya kamata ku yi magana da shi ku nemi izini da shi kuma a guje ma hanyar da abin zai bayi zuwa ga riba ma'ana zai bayi zuwa ga ya zama maka bashin da kudin ruwa zai na hawa kai wallahu a'lam
ne ce assalamu alaikum da fatan malaya shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi tambaya ta ita ce mutum ne suka samu sabani da matarsa Na'am.
ya rubuta mata saki amma bai bata ba sai suka sasanta daga baya ita kuma tana bincike sai ta ga wannan takardar malam yaya hukuncin wannan saki zakara ya tono wukan yanka shi ke ko ba haka ba idan ka rubuta wa matanka saki kuma ka kulla sakin a cikin ranka amma baka faɗa mata ba kuma baka bata ba to babu wani sakin da ya auku dan ka faɗa a zuciyanka ko ka rubuta ma dama baka bata ka gani ba amma idan ka bata ko ka ajiye a wani waje ta zo ta tono ta ɗauko to wannan take sunansa sakau an gane ko saboda kai din kai ka rubuta kuma kai din kai ka nufi hakan a baya ko ba haka ba saboda haka wasu daga cikin malamai dai sun ce wannan saki ne kamar dai sakin mashayin giya ko sai kenan kake kitan sako to da ire-iren waɗannan saboda haka idan mutum ka san ka sake matanka ka yi wani rubutu to ka ɗauki wannan rubutun ka kona ko ka yaga in kuma ba kana shirin dama ka sake ta a gaba bane me zai kai ka zuwa ga ajiye takardar tunda ka riga ka fasa haka babu bukatuwa zuwa ga ka ajiye takardar Allah ubangiji ya kiyaye na'am
eh ba tambaya bane akwai abubakar daga plateau ce yana ga malam ta'aziyya malam abubakar daga plateau wanda aka sai akwai sayyidi daga a, zamfara shi kuma yana neman addu'a wajen malam to Allah ya Allah ya biya mana bukatar Allah ya saka mu kowa da alkhairi ta'aziyoyi da yawa to duk wanda suke mana ta'aziyya mun gode mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukan magabatan mu ita wanda Allah ya mata rasuwa Khadija Allah ya gafarta mata Allah ya yi albarka ma 'ya'yanta Allah ya ba wa mijinta hakuri Allah ya maye masa da saliha wanda za ta kula masa da 'ya'yansa Allah ubangiji ya kyautata karshen mu sun masu damuwa Allah ya biya musu dan uwa da ya zo mana ziyara malam Mubarak Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi mutane su bai shi malam mubarak ne ya zo mana ziyara Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya mishi bukatun shi Allah ya yarda da shi duk wanda suke so su zo ba sai sun zo ba malam mubarak ya dauke ma kowa Allah ya saka da alkhairi barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa lahu shaqqahi wa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi بركة من زمان الله أشهد صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا سيد الحق إلا الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين